أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka wadda ita ce halka ta biyu a cikin karatun littafin annajatu min al-fukhuh fi ihtirami shuyukh na maulana al-sheikh abdurrazzaq ibn sheikh ahmad al-mallumi at-tijani al-inyasi al-kusawi radiyallahu anhu wa ardahu wa annabihi amin a wannan halka wadda muka faro ta za mu muna nan cikin wannan littafi a shafi na farko za mu tashi inda shehu radiyallahu anhu yake cewa ya ce wa minha daga cikin abubuwan da suke haifar da cutuwa ga muridi su jaza masa halaka da yankewar silar shi da shehin shi da samun madadin shi yace alkasalun nashi'u anil batalati li yakuna kallan alan nasi daga wadda ragwanci ne yake haifar da ita to duk mutumin da yake kasala saboda tsananin ragwancin shi ya zama kasalalle to zai fayewaye gari ya koma kallon alan nasi wato nauyi akan mutane to mutumin a duk mutumin da ya zama kallon alan nasi to ya zama muridi mara amfani don haka kowace habara tana bukata kowane shehi yana bukata kowace zawiya tana bukatar muridinta ya zama a mai himma mai kokari mai aiki don ciyar da kan shi gaba da ciyar da zawiyar shi gaba wa fil hadisi ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yana cewa inna Allah yuhibbul abdal muhtarifa wa yakrahu al abdal battala Allah tabaaraka wa ta'ala yana son al abdal muhtarifa bawa wanda yake kullun yana sana'a yana neman na kanshi wa yakrahu al abdal battala yana ƙin raggon bawa wanda yake kallon alan nasi wanda ya zama nauyi akan mutane au kama ƙala ko kuma wani zance wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda wannan ne ma'anar shi ƙala so ce wa daraba masalan sai ya buga misali bi sariqi wal qirdi kaman barawo da biri shi muridi wanda yake zaune baya aiki baya sana'a baya komai to misalin shi ko dai ya zama kaman barawo ko ya zama kaman biri ta yaya ake misalin shi da haka shi wace inna sariqa la yu'inu sahibal mali wa qatal kasbi wa yuridu akhzaha jami'an ba'd al husuli yace dalili shi barawo bai taba taya mai dukiya neman dukiya ba lokacin da yake neman ta haka barawo yake lokacin da kake neman dukiya barawo ko sannan ba zai ce ma ba sai in ka samu ka tara sai yayi nufin zai zo ya kwace dukiyar ta zama ta shiga baki daya kaga wannan ai shine barawo lokacin da kake nema barawo ko sannu ba zai taba ce maka ba amma ranar da ranar da dukiyar ta samu zai zo ya dauke ta gabaki daya yace wannan barawo kenan sai ce wa kazalikal qirdu haka shi ma biri la yu'inu sahibal harfi bai taba taimakon mai gona ba waqatan zara'at lokacin shuka wa yuridu an yakula hajmi'an jira yake sai gona ta nuna yazo ya cinye abin da ke cikin amfanin gonar gabaki daya aw yufsidaha ko kuma yazo ya bata ta ba'da husulil manfa'ati bayan an samu abin neman da ake so a samu a gona sai ce wa hadha huwa misalul muridil battali sai ce to wannan fa shine misalin lalataccen muridi raggo wanda baya aikin komai almu'attil anil amal wanda baya aikin komai wal khidmatu baya hidima ma'anan shi duk lokacin da muridi ya zama battal ya zama almu'attil anil amal wal khidma baya aikin komai baya hidima to fa ko kaman biri ko kamar me ko kamar barawo jira yake yanzu sai shehin ya je ya nemo ya samo ya kawo shi kuma a yi mai tuwo a miƙo masa ƙofar gida kaga wannan ai ba su da bambanci da biri da da da barawo to dan haka shi ya sanya dole muridi ne karka ce ai dan ka zama muridin shi wanda ba za ka yi sana'a sai ka zo ƙofar gida ka zai masa nauyi wannan ba daidai bane ba abu ne mara kyau ya kamata ya nan wannan nukdar babban abin da nake so a lura da shi a wannan nukdar kuma wanda Sheikh Abdulrazzaq radiyallahu ta'ala anhu yake nuni zuwa gare shi shine wajibin muridi ya tashi sana'a kuma wajibin shi hannun su saki muridansu su je su nemo na kansu kar ka zo ka ɗauki muridi ka rike shi a hannunka ka hana shi fita nema kaga ba daidai bane wannan ka bar shi ya je yayi aiki kar ya zame maka nauyi in yi ka bar shi ya je ya aiki amfanin shi ne kai ko muridi kar ka zo ka ce wai kai zaka zo ka zauna kobar shehi sai dai ka ta kwala zikiri kawai a'a ka je ka nemo in ka nemo abin da zaka ci ka rike kanka kai sutura sai ka zo ka zauna ku yi zikirin amma kawai ka zo ka zauna kai ta zikiri kana ibada ba aikin yi wannan ba daidai bane ba a wa minha Shehu Abdurrazzaq yace yana daga ladubban da muridi ya kamata ya kiyaye abubuwan da idan bai kiyaye su ba za su jaza masa halaka da yanke wasu shi da shehin shi shine iqa'ul fitnati bainal ikhwani ka zama muridi yana abukar da fitina tsakankanin ƴan uwan shi muridai wannan mimati yana aikin annamimanci bainal muqaddamina tsakankanin muqaddamai ya kansu ya kansu to shi ma wannan yana haifar da yankewar muridi tsakanin shi da halara tsakanin shi da samun sanin Allah tabaraka wa ta'ala me ake nufi iqaul fitnati bainal ikhwan ka zama kai kullun tsakanin yan uwa tsakanin wannan muridin da wannan muridin sai kai ka sa fitina wa wan namimati bainal muqaddamin tsakanin shehi wala da muqaddami wala da muqaddami wala ka dauzancen wannan ka kai wajen wancan ka dauzancen wancan ka kai wajen wannan so kake dole sai an samu sabani tsakanin muqaddami wala da muqaddami wala wanda kuma gaskiyar lamari yanzu yana faruwa da yawa kowane muridi sai ya ruga ya je ya samu shehin shi da sunan kamar shi muridi ne shi masoyin shehi ne sai ya shirya maganganu akan wani mukaddami ya faɗa ma wannan shehin wanda hakan sai zama ya kawo rashin jituwa tsakanin waɗannan jagorori guda biyu mafi yawa da ake samun damuwa yanzu zaka iske damuwan tana tasowa ne daga waɗannan miyagun muridan miyagun muridan to dan haka Sheikh Abdurrazzaq yace duk muridin da ya zama aikin shi shine ya dauki labarin wannan muqaddamin ya kai ma nashi muqaddamin ya dauna wancan ya kai ma wancan ya zama annamimi wannan zai jaza masa halaka zai jaza masa yankewan silashi tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala a wa minha Shehu radiyallahu anhu yace daga cikin abubuwan da suke jaza wa muridi yankewa suke jaza masa halaka akwai man'ul ikhwani ziyaratal ikhwani fi tariqati kana dan dariqa dan kai takamar ka shehun ka shine shehu wani sai ka hana sauran muridai su je su ziyarci wani shehi ko wani muridi wanda ba na shehun su ba ni zawiyan shehu wani nake dan haka tunda kai zawiyan shehu wani kake ba mu da wata sala ko zumunci ba za mu yi ba ko ziyaran juna ba za mu yi ba Shehu Abdurrazzaq ya ce wannan yana yanke muridi daga samun halara, daga saduwa da hadara, kuma wannan yana yanke muridi daga samun sanin Allah wanda yana jawo muridi azaba. Don haka abin ake so duk inda wani batijja ne yake dan uwanka ne batijja ne. Bi gaddin nazar cewa wane ne muqaddamin ka wane ne muqaddamin shi. Ku sani fa dukkan muqaddamai ga baki ɗaya wakilan Shehu Tijjani ne ba wanda yake da dariƙa shi. Don haka duk almajiri almajirin Shehu Tijjani ne. wane ne muƙaddamin shi oho wannan muƙaddamin ya zo ya yi na'ibanci daga shehu tijjani amma ba ɗariƙa shi ba ce don haka duk muƙaddamin da zai zo ya bai ba bakere akan almajiran shi ya hana su zuwa wajen wasu muridan wani shehi to wannan shi kanshi muqaddamin yayi laifi kamar yadda zamu iske yanzu a gaba yadda Sheikh Abdurrazzaq Abdullah zai faɗa to idan ku har muqaddamin da zai haka yayi laifi ina ya kai muridi sai ka dauka wai kai gira halara ce gira ƙarya ba wani gira halara giran ƙarya ne hasada ce kawai kuma jawa kai musiba ne aini dan zawiyan shirwa ne ai yan wancan shi ko dan zawiyan shirwa ne dan haka ba ruwa na da shi subhanallah wal iyazu billah Sheikh Abdurrazzaq ce to irin wannan yana jazawa muridi a azaba da yankewan madadi yace wa min yace wa man ul muqaddami muridahu allazi tarabba yadi ala yadihi an yazura muqaddaman akhara fadlan an yakhdumahu wa hadha yunashi ash-shart al-mashrut fi tariqati wa huwa ziyaratu al-ikhwani ba'dihim ba'dha wa qala man fa'ala hadha faqad nasaba nafsahu ash-shaykh at-tijaniyya aw khalifatahu al-jalis ala kursiyyihi harazmiyyati ala kursiyyi al-harazmiyyati al-yawma الذي هو أين التجاني لأنه ما أرشد إلى الشيخ ولا إلى النبي ولا إلى مولاه وإنما أرشد لنفسه فقط مع أن الشيخ غيور على تلامذته أن يستبد بهم غيره na ɗau larabcin da tsawon shi saboda ƙarshen maganar ne ya ce daga ciki har wa yau wa man'ul muqaddami muridahu allazi tarabba ala yadihi an yazura muqaddaman akhar haka yana daga cikin musibun da suke abkuwa kuma su jaza wa mutum azaba ko yankewar madadi shine ni misali muqaddami ne wani almajiri na ne yayi tarbiya a hannuna sai in yi amfani da wannan damar in hana shi ya je ya ziyarci wani muqaddami daban balle ma ya masa hidima sai in nuna masa ai in ya kuskura ya bar ni ya je ya haɗu da wani to madadin shi ya yanke daga shehu tijjani shehu da zaki ce wannan ba gaskiya bane kuma shi muqaddamin da yake yin haka shine yake jefa kanshi cikin hadarin a yoyuwar yankewa daga hadarin da kuma yankewar samun madadi daga shehu tijjani radiyallahu anhu sai ce wa haza kaga yin haka dan kana shehi muqaddami ka tarbiyantar da wani kawai ka zo ka nade shi ka hana shi ya je yayi mu'amala da wani shehi daban kuma shehin nan shi ma batijjani ne kawai dan kai wannan wani a hannun kai an shi dariƙa tarbiyya shikenan sai ka ce san ba za ka bar shi je mu'amala da wani shehi ba sai ce to yin wannan yunafi shart al-mashruta fi tariqati yana kore sharaɗin da aka sharɗanta a cikin ɗariƙa wani sharɗi yake korewa shi shine ziyaratul ikhwani ba'dihim ba'da a cikin ɗariƙa ai an sharɗanta ƴan ɗariƙa suna ziyartar junansu suna sashen su yana ziyartar sashe sai ce wa qala sai ce man fa'ala hadha jin muqaddamin da ya aikata irin wannan danya aiki dan ka tarbiyantar da muridi shikenan sai ka hana shi mu'amala da kowane shehi a cikin ɗariƙa sai ce to wanda ya haka fa kanna saba nafsahu shaykh tijani wannan ya mai da kanshi shine ma shehu tijanin ai aw khalifatahu aljalis ala kursiyyin harazumiyatin ko kuma ya nasabta kanshi a matsayin wani halifan shehu tijani wanda yake zaune akan kujera harazumiya a yau allazi huwa ainu tijani wanda duk wanda yake kan wannan kujerar harazumiya khalifan shehu tijani to shine hakikanin shehu tijanin li'annahu ma arshada yace to kaga in haka ya mai da kanshi shine shehu tijanin kenan li'annahu ma arshada ila shaykh domin wannan mutumin wannan mukaddamin da ya kokarin rike muridin shi ya hana shi yin mu'amala da kowane shehi a cikin tijaniya sai ce in ka lura da kyau ma arshad ila shehi wannan mukaddamin ba zuwa ga shehu tijani ke nuna mutane ba wala arshad ila nabiyyi kuma wannan mutumin ba ga annabi yake kora mutane ba wala ila maulahu kuma wannan mutum ba ga Allah yake kora mutane ba wa inna ma arshadin nafsihi faqat kawai dai yana kokarin nuna mutane kanshi don haka kullum in ka zauna da shi labarin matsayin shi kawai ke faɗa ma da martaban shi kuma yana ƙoƙarin nuna maka ban tsoron cewa in ka kuskura ka je kai mu'amala da wani shehin da ba shi ba to shi kenan kai ka rasa madadi to wannan shehu shehu da zaki ce to duk wanda ya haka kaga shi wannan ba shehi bane da yake kai mutane zuwa ga shehu tijani ya kai mutane zuwa ga manzo Allah kai mutane zuwa ga Allah wannan kawai shehi ne da ya nana tarko yake neman ya kaba mutane ya rike su shi ko shawar zaƙir tilani yana faɗa na cewa kullu a menene a cikin ƙasidan shi a cikin jihar fardu wa kullu akhin sadal murida li nafsihi ila ushihi lil hazzi ba bi khusrihi duk wani dan uwa wanda kawai ya kafa abin farauta shi yake kokarin farauto muridi ya kawo shi zuwa ga kanshi dan wani hazzin nafs sai ce to wannan shehin yayi asara yayi asara wa kullu akhin sadal muridan nafsihi bi usihi ila nafsihi lil hazzi ba bi khusrihi duk mutum wanda yazo ya kafa wani dan abun tarkon shi kokarin shi farauto muridi zuwa ga kanshi dan hazzin shi na duniya hazzin shi na rai sai ce to wannan shehin yayi asara ba abi khusrihi to dan haka a wajibi ne akan shi hannan da suke da irin wannan ɗabi'a su saki sarahin su itlaqin sarahin muridansu su je su yi mu'amala da kowa kai kai dai muridi karkare na asalinka kawai karkare na asalinka wannan rena asalin shine kawai illa amma baka rena asalinka ba dan ka je kai mu'amala da wani shehi to in shehin ka yace wannan shehin ne baka dariƙa ji baka tarbiya ce zai hana ka to a yanzu shike da laifi ba kai ba matukar ba rena asalin kai ba sai ce ma anna shekha ghayurun ala talamizatihi an yastabidda bihim ghayruhu yace tare ko da ya san cewa shehu tijani yana da matukar zafin kishi akan duk wani mutumin da yake so ya dauki almajiran shi ya daidaita mai su baya san shi yana da kishi akan shi a yace wa minha daga abin da yake jawo a matsala wa muridi da yankewan silan shi shine al-igtiraru bi bashashatihim wa ighda'ihim wa safihihim wa qawlihim la ba'sa kar muridi dan ya ga shehin shi shehi ne mai yawan sakin fuska mai wasa da dariya mai yawan rumtsa ido daga ganin aibuka mai yawan kauda kai daga damuwa da laifuka mai yawan cewa ai ba komai ba komai duk in kai lifici ba komai ba komai sai ka rudu da wannan ka je ka zama wani dan ta'adda ka zama wani dan daba ka zama wani horo a zawiya har ka kai zuwa ga taka martabar su sai ce to wannan yana yanke muridi daga samun madadi yana kuma yanke muridi daga isa zuwa ga Allah sai ce li anna martabatahum hiya allati ta'aba zalika domin yanzu koda su sun ce maka ba komai ai martabar ba ta yadda da wannan ba to martabar ita ce take hukunci ai ba su ba akwai zaka iya washe yi laifi akan kanshi ce ya yafi amma martabar ta ki yafewa tunda ai shi akan kanshi bai zama shehin ba sai da wannan martabar ta rabe shi to yanzu da martabar ta rabe shi koda shi ya kau da kai matsayin da ya zo ya juya shi ya hawwala shi har ya koma shehi muqaddami murabbi to shi wannan martaba ba za ta bari ba dan haka ko da shehi ya zama mai rumtsa ido mai kau da kai mai yawan sakin fuska in kuna laifi na laba asa laba asa kar wannan ta kai ku zuwa ga ta'o martaba shi dan in kun ta'o martaba ko shi ya ce laba asa martaba ba za ta yafi ba ka samu shehin zai yi musamaha wa muridin shi amma martaba sai ta zo ta yi kwalla da shi ta jefa da shi ta tsesanta shi والعياذ بالله ومنها daga cikin su yace adamu riayati janibil muntasibina li sheikh li kaunika khadiman li sheikh yace daga cikin abin da yake jawo muridi a yankewar madadi da kore shi daga hadara shine ka daina adamu riayati janibil muntasibina li sheikh ka ya zama ka ya zama ka daina kula da kiyaye alhurmar janibin waɗanda suke da dangane da shehi likau ne khadiman lishan saboda kai kana gani aikin hadimin shehi ne zaka iya taka kowa to wannan abin dan kai kana ga ka samu kusanci da shehinka zaka iya taka kowa shi ma wannan illa ce da za ta iya yanke muridi ya zauna ya ta hidima amma kuma ƙarshe hidima ce ke da hababba ba hidima ba ce ba yake wato ba barance ba ne yake rusa kanshi ne yake yi wa minha daga cikin abin da yake yanke muridi daga samun madadi daga isa zuwa ga hadaran Allah akwai ifsha'u sirrihim allazi sta'amanuka alaihi bighairi iznihim shine ka rika zuwa kana daidaita sirrin su wanda suka zabe ka suka amince ka akan wannan sirrin ka je kana daidaita ba da izinin su ba kana fada ba da izinin su ba wannan yana yankin muridi daga samun madadi da kuma isa zuwa ga habara wa minha naqalu kalamihim ala ghairi wajhihi ta'ammudan aw fitnatan daga ciki ka rika cirar zancen su kana isar da shi ba a fuskar da suka faɗe shi ba ka yi haka da gangam ko ka yi haka dan rura wata fitina sai ka ɗau maganar wani shehi kawai sai ka isar da ita ka karkatar da ma'anar da gangam kuma dan nufin fitina sai ce to wannan abin yana iya jaza muridi matsala a cikin sairin shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa minha isha'atu ma waqa baina shaykh wa qarabatihi wa ahlihi liman lam yattali ala dhalika in kana fihi lish-shaykh isa'atu adbi yace daga ciki akwai zowa kana yada abin da ya faru ya afku tsakanin shehi da makusantan shi ko tsakanin shehi da iyalin shi ka rika zowa kana yada wannan labarin ga wanda shi bai san an yi ba in dai har a cikin yada labarin akwai munan ladabi ga shehi to wannan zai yanke sairin muridi zuwa ga Allah tabaraka wataala dan haka abin da yake faruwa tsakanin shehi da ƴan uwan shi na wanda family ne harka ce ta family wanda in ka faɗa abu ne mara daɗi to kar ka faɗa faɗin zai jawo muridi illa haka tsakanin shehi da iyalin shi abin da yake faruwa ba ruwanka kai dan ka iske an yi a gabanka to kar ka je kana isarwa kar ka zama kana yada sirrin shehi na tsakanin shi da yan uwan shi ko tsakanin shi da iyalin shi matukar a cikin wannan abin da zaka faɗa akwai mun ladabi ga wannan shehi wa minha ikhtilaqul kadhibi alaihim liyuqala anta arifun bi asrarihim daga cikin abin da yake yanke sairin muridi zuwa ga Allah akwai kirkira ƙarya ka liƙa akan shehi kawai dan a rika cewa kai ai wane ba wanda ya san sirrin shehu wani kaman wane kawai dan a faɗi haka sai kana kirkiro ƙarya kana yadawa kana dangantawa da shehu nan da a rika cewa ai ba wanda ya san sirrin shehu wani kaman wane in kuna son ku san sirrin shehu wani ai ku je ku samu wane kawai dan wannan kana kirkira ƙarya kana faɗa dan a faɗi haka akan ka sai shi to wannan yana yanke sairin muridi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa minha ru'yatu nafsika musawiyan lahum li qurbi makanika indahum aw li tuli mukthika fihim daga ciki abin da yake yanke sairin muridi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala muridi ya rika ganin kanshi shi ma fa yanzu daidai yake da shehin saboda yana ga yanda yaga ya samu wani kusanci da shehi sai rika ganin ai da shi da shi yanzu kawai ka fada shi ta kai tsawo ko kuma saboda dadewa da ya tare da shi sai rika ganin shi ma ai yanzu ya zama shehi din to shi ma wannan ya yi gaggawa kenan to wannan yana iya jaza yankewar sairin shi zuwa ga Allah tabaraka wata'ala wa minha daga ciki akwai da'awa ma'arifati maqamihim bi ghairi bayyinatin min Allah aw khabarin minhum li yuqala innaka min ahli kashfi daga ciki akwai mutum yazo ya rika kirari yana da'awar cewa ai na san matsayin wane da yake da shi a wurin Allah ai kudubi ne ai wane ne ai yana cikin martaba kaza ai yana a matsayi kaza kuma wannan abin da kake faɗa baka da kowane dalili daga Allah kuma ba shi shehin ne ya faɗa maka wannan ba a'a kawai kana kirdadan wannan kana faɗa ne da rika cewa kai ma ka zama kashifi ka gane matsayin da shehu wane da shehu wane yake to wannan shi ma yana yanke muridi daga sairin shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa minha tatabbu awratil ikhwani wa tajassus akhbarihim mimma yaqa'u minhum khata'an aw nisyanan أو جهلا لترفعه إلى الشيخ طلبا لتغيير خاطره وليحذر المريد عن فعل ما يغير خاطر الشيخ مما قل أو كثر yace daga ciki akwai wata illa da muridai suke aikatawa ba san ba ita ma wannan illar tana yanke silar su da saduwarsu da Allah tabaraka wa ta'ala wace illa ce wannan shine ka zo kana bibiyar sirrin ‘yan uwanka muridai, kana tajassusi kana bin musu diddigi, kana bibiyar labaransu na abin da yake faruwa tsakaninsu wanda suka aikata kullum kana ka makale kana jira ka ga wani kuskure da wani uwanka muridi ya yi, ko wani abu da ya aikata cikin mantuwa, ko wani abu da ya aikata cikin rishin sani, sai ka yiwu ka ɗauki wannan kuskuren, ka je ka gaya ma shehi, ai wane ya yi kaza, ai wane ya yi kaza, kullum kai ka zo hai hai kake ka samu wani kuskuren dan uwanka muridi ka je ka isar ma shehi wanda hakan kana yi ne dan ka canza tunanin shehi akan wannan muridin sai ce to wannan abin da kake baka sani ba in kana tunanin kana ƙara samun kusanci ne a'a kana ƙara yin nisa daga hadaran Allah tabaraka wa ta'ala ne sai ce dan haka a ya kamata wajibin muridi ne wal yahzaril muridu an fi ilma yughayyiru khatira shaykh wajibin muridi ne ya kiyaye duk abin da zai canza khatirin shehin shi ko mun kaɗan ɗan abin ko mun yawan shi wa minha ihtiqaruka man qaddamahu ash-shaykh li hadathati sinnihi aw li qillati ilmihi li anna al-ahliyata lish-shaykh la lahu wa mata qaddama ash-shaykh insanan kana ahlan lit-taqdimi ayyan kana yace daga cikin abubuwan da suke yanke sairin muridi zuwa ga Allah ba tare da sanin shi ba shi yana zaton daidai ne amma kuma yana yanke sairin shi zuwa ga Allah akwai wulaƙantarwaka da ƙasƙantar da wanda shehi ya ƙaddamar kuna tare da mutum sai shehi ya ɗauke sai ya ƙaddamar da shi sai ka riƙa ganin a'a yanzu wannan yaron shi za a sanya ya zama muƙaddami a cikin mu ko kuma a'a mutumin nan ba yaro bane amma dai bai da ilimi yanzu wannan jahilin shi shehi zai ƙaddamar akan mu sai ka ƙasƙantar da wannan mutumin dan yarinta shi ko dan kana ganin bai da ilimi sai ce to wannan yana yanke muridi sairin shi zuwa ga Allah ce dalili ai cancantar komawan shi muridi ai ba shi ne ya ga cancanta ya mai da kanshi muridi ba shehin ne ya ga cancantar mai da shi muƙaddami ba shi ne ya ga cancantar ya mai da kanshi muƙaddami ba a'a shehin ne ya ga cancantar kaga kenan ganin cancantar ta shehin ce ba tashi ba shi ko dan haka wa mata qaddama shehu insana kana ahlan lil taqdimi ayyan kana dan haka duk lokacin da shehi ya dauki wani ya bashi muƙaddamanci to wannan mutumin ka tabbata ko ya yake duk karantar shi duk jahilcin shi shehi bai bashi muƙaddamanci ba sai da ya ga ya cancanta sannan ya bashi ومنها اهتكارك من لم يخدم الشيخ بمثل خدمتك إما بالنفس أو بالنفائس لأن حضرة المحبوبية لأن حضرة المحبوبية تأبى ذلك daga ciki ka rika kaskantar da wani wanda ya kasa isko ka a hidima ga shehi ko hidima ta jiki kai ka fi shi yawan hidima sai ka rena shi dan wannan ko ka fi shi yawan hadiyya shine annafa'iz ba da dukiya kafi shi yawan hadiyya sai ka rena shi dan shi baya kawo hadiyya da yawa sai ce to wannan ma yana yanke sayar muridi zuwa ga Allah yace domin ita hadarar soyayya ba wannan take dibi ba sai ka zo ka kawo miliyon amma baka iya samun soyayyar da wannan hadimin da yazo da naira daya ya kawo ba saboda haka abun ba a cikin yawan hadiyya bane ba a cikin yawan hidima bane da jiki soyayya ita ba wannan take ba kawai in ana son ka ana son ka ne kawai za a so ka a diyar da kake to shi ko wanda ya samu wannan soyayyar ai shine ya samu dan kai ma da kake hidima ba soyayya ce kake nema ba kai ma da kake hadiyar ba soyayya ce kake nema ba to ita ko soyayyar tana iya daukan wanda bai bada ko sisi ba tabarka kai da kai bada miliyoyin tana iya daukan wanda bai yi hidima komai ba kai tabarka kai da kai shekara da shekaru kana hidima ai soyayya ce da anna hadaratul mahbubiyyah ta ba dalik ita hadaran wannan ta soyayya ba da aiki ko kudi ake sayanta ba nasibi ne kawai Allah arzuta bawa muridi da shi shikenan wa minha ru'yatu nafsika ahalan littaqdimi qabla an yuqaddimaka shehu daga shi abin da yake yanke sayar muridi zuwa ga Allah ya riga ganin ni fa na cancanta shehi ya bani muqaddamanci tun kafin shehin ya ga cancantar ka a cikin baka sai ka ga ya cancanta kila har ka nema to wannan shi ma yana yanke muridi daga sayrin shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa minha ru'yatu nafsika awla li shaykh min kulli ahadin li kasrati khidmatika daga cikin abin da yake yanke sairin muridi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ka rika ganin cewa ba wanda yafi cancanta da shehi fiye da kai saboda ai ba wanda yafi wa shehi hidima kaman kai to ganin wannan kawai yana yanke muridi daga habara wa minha azu jami'i ma sami'tahu min al-ikhwani mimma fihi rakakatun li hadarati shaykh daga cikin abin da yake yanke sairin muridi zuwa ga Allah shi ne ya rika kwasan kowane irin hayaniya yana kai mu shekh kowane surutu kowace firar banza sai ɗauka ya kai wa shekh ai na jiwa ne ya ce kaza ai ana cewa kaza ai an yi kaza ai an yi kaza kowace fira a'a su ana kai musu firar abu mai amfani ne amma duk abin da ka san baya da wani amfani hayaniyan banza ne shirman wofi kar ka yarda kana kwasan shi kana zuwa kana kai ma shekh wa minha ifsha'uka khabara dari shekh min al'adati allati tad'u ad-daruratu ilayha mimma la ya'rifuha illa khadimun aw man yadkhulu alaihim daga cikin abin da yake yanke muridi daga sairin shi zuwa ga Allah tabaaraka ta'ala shine ka zo kana yada kana daidaita labarin abin da yake faruwa a gidan shehi wannan abubuwa ko abubuwa ne na al'ada wanda rayuwar duniya a gidan kowa ma akwai irin wannan abubuwan zamantakewa ne na yau da gobe sai ka dawo kana ta yadawa wannan abun ko ba wanda ya san shi daga hadimi sai mai shiga gidan kai kuma sai ka fito kana yadawa a cikin gari a ko'ina to wannan abin da za ka yi ko kake yi yana iya yanke igiyar saduwarka da Allah tabaraka wa ta'ala wa minha al-isra'u lil wushati wal munkirin li shaykh wa in kanu min aqrabin nasi ilayhi da gaskiya abin da yake yanke igiyar saduwar muridi da Allah shine muridi ya zama yana yana yawan sauraron makiyan shehin shi ko munkiran shehi ko da kuwa makusantan shi ne in ka gane suna kin shehi ko suna masa inkari to kar ka tsaya ka damu da su cikin firar su kar ka ma tsaya ka saurari ni za su ce akai balle har wannan yayi tasiri a kanka wa minha sabbu manin tasaba ila sheikh wa illam yakun ma'ahu siyanatan li hurmati sheikh da gaskiya abin da yake yanke igiyar saduwar muridi zuwa ga Allah shine zagin duk wanda yake da wata dangantaka da shehi ko da ko baya tare da shehin amma dai yana da wannan dangantakar to kai kokari kar ka rika zagin shi kana aibata shi kai haka saboda kiyaye alhurmar wannan shehin naka wa minha adawatu man yuhibbuhu sheikh wa in lam yakun min ahli tariqati daga cikin abin da yake yanke sairin muridi zuwa ga Allah shine ka zo kana kin duk wanda shehi yake so koda ko wannan da shehin yake so ba dan dariƙa bane inda yaga shehin ka yana son wani mutum mu'amala ta hada su yana kaunar shi to karka ki wannan mutumin ko da ba ruwan ka ce ai wani ba dan dariƙa bane ai wani munkiri ne ai wani dan izala ne ma in dai shehin ka yana son shi to karka ki shi ka kyale shi kawai wa minha mahabbatu man yughidhu ash-shaykh wa in kana tijaniyan fi zahiri iz la yakunu tijaniyan haqiqiyan daga ciki kuma soyayyar wanda kaga shehi yana ki koda ku a zahiri wannan mutumin ya nuna yana tijaniya to tunda kaga shehin ya ki shi wallahi ba dan tijaniya bane dan haka karka dawo kuma ka dawo kana son wanda duk shehin ka yake ki daman dai mun san ka'idan soyayya masoyin masoyinka masoyinka ne masoyin a masoyin masoyinka masoyinka ne maƙiyin maƙiyinka shi ma masoyinka ne masoyin maƙiyinka shi ko maƙiyinka ne maƙiyin masoyinka shi ma maƙiyinka ne don haka sai ka kiyaye tunda wancan shehi yana son shi to ka so shi shehi bai son shi ka ƙi shi shikenan kar ka so shi to wannan shi ne ومنها قولك لمن أصابته نكبة من أحباب الشيخ ما أصابه ذلك إلا لكونه أساء إلى الشيخ في الباطن بغير أخبار من الشيخ أو الكشف الصحيح daga ciki abin da yake yanke igiyar saduwar muridi da Allah tabaraka wata'ala shine kaga wani daga cikin albajiran shehinka ko masoyan shehinka wani abu ya same shi na damuwa na kuncin rayuwa sai ka ce ai kaga wani ai abin da ya sa shiga wannan halin ai rashin ladabi yawa shehi sai ka zaci haka kuma alhali fa ba shehin ne ya baka labari ba ko baka da kowanne dalili na kashafi da ya tabbatar maka wani munan ladabi shiga shehin shine ya ja masa wannan halin kawai sai ka rika yadawa kawai da kaga mutum cikin kunci sai ka ce ai shehi ya sabawa ai yawa shehu rashin ladabi shi yasa shiga wannan yanayin to in kana faɗin haka ba da dalili ba baka da kashafi ko ba shehin ya faɗa maka ba to kai wannan zai zama sanadiyar yankewar taka igiyar zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minha ilga'u ƙaunin Sheikh li ru'yati kalamin yukhalifuhu fi ba'd al-kutubi. Daga shi abin da yake yanke igiyar muridi zuwa ga shehinsa, zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, shine shehi ya faɗi zance. Sai ka je wata rana kawai sai ka ji wani zance da ya ci karo da nashi, ko ka karanta a wani littafi zancen da ya ci karo da nashi, sai ka zo sai ka ɗauki na shehin ka yadda, saboda ka gani a littafi an rubuta saɓanin na shehin. to wannan ma shi ma yana jawo yankewar igiyar saduwar muridi da Allah tabaraka wa ta'ala wa minha adamul mubalati li muallafati sheikh wa adamul amal biha al muta'alliqati wa adamul amal biha yace daga ciki abubuwan da suke yanke igiyar saduwar muridi zuwa ga shehinsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine muridi ya zo baya kulawa da rubuce-rubucen da shehin shi yayi ko kuma ya kula din yana karanta amma baya aiki da abubuwan da aka rubuta to wannan shi ma yana yanke igiyar muridi daga samun madadi daga wannan hadara din ina ganin saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan insha Allah tabaraka wata'ala za mu ci gaba a halakat masu zuwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين